نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kama wannan yammaci na ashirin da uku ga watan Ramadan. Hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. A wannan majalisi namu na ashirin da ɗaya domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Idan ba manta ba a jiya muna cikin bayani akan aya ta ɗari da da sittin biyar sai lokaci ya cin mana musamman inda muke bayani yuhibbuna hum ka hubbillah saboda haka alarma zai sake karanto mana ayoyin domin dorawa daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نعم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhudhu min dunillahi andada wanda suke rikan wasu kishiyoyi ko ababen bauta koma bayan Allah yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar san Allah wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah su ne suka kai matuƙa wajen san Allah walau yara alladhina zalamu da azzalimai za su da izi yarawna al'azaba lokacin da za su yi ido hudu da azaba a lahira anan za su tabbatar da annal quwwata lillahi jami'a cewa ƙarfi gaba ɗaya yana ga Allah wa anna Allah shadidul azab lalle Allah mai tsananin azaba ne idh tabarra alladhina tubi'u yayin da waɗanda aka yi aka yi wa biyayya za su nesan za su nesantar da kansu min alladhina tabau ga waɗanda suka yi musu biyayya ko kuma za su yi tawaye ga waɗanda suka yi musu biyayya wara'ul azab ma'ana saboda ganin azaba sun ganta kuru-kuru wa taqatta'at bihimul asbab duk wani dalili da zai kai su ga gaci ya yake tsakanin su wa qala alladhina tabaru wadanda suka yi biyayya sai su ce law anna lana karratan ina ma muna da damar komawa duniya fa natabarra minhum mu ma mu nesantar da kanmu daga gare su kama tabarra'u minna kamar yadda suka nesantar da kansu daga gare mu kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratun alaihim kamar haka Allah zai nuna musu yake nuna musu ayyukan su suna zama nadama a gare su wa ma hum bi kharijin min an-nar kuma lalle su ba sun su ba masu fita bane daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana mana bayani irin abin da zai faru a filin alkiyama tsakanin mabiya da waɗanda aka yi wa biyayya matuƙar biyayya ba a kan gaskiya ba matuƙar biyayya ma'ana wadda ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah yake ba mu labarin cewa akwai daga cikin mutane waɗanda suke riƙar kishiyoyi kuma bayan Allah ko waɗanda suke bautawa wasu kuma bayan Allah akwai daga cikin mutane masu bauta wasu alloli kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala je mun yi bayanin abin da malamin suke nufi ana sai Allah ya ce yuhibbunahum suna son waɗannan ainihin wato ababen bauta ababen bauta su dinnan ka hubbillah kamar san Allah subhanahu wa ta'ala na farko yana daga cikin manyan-manyan laifuffuka a wajen Allah shine ka sanya wa Allah kishiya ka sanya wa Allah kishiya a bangaren ibada ko ka sanya wa Allah kishiya a bangaren soyayya ko ka sanya wa Allah kishiya a bangaren bauta wani yana daga cikin babban laifi wannan shi ake kira shirka shi yasa wannan laifi shi kadai ne laifin da mutum zai mutu akan sai da wama a wutar jahannama shine ka riƙi wani Allah koma bayan Allah kana bauta masa ko kana komawa gare shi ko kana roƙonsa ko kana dogaro gare shi wannan bauta ce wannan wanda za ka riƙa ɗin ka ɗauke shi ne kamar Allah ta ɓangaren bauta ko ta ɓangaren roƙo ko ta ɓangaren dogara ko ta ɓangaren komawa gare shi kuma wannan abin da za ka riƙa ɗin gunki ne mutum ne dabba ce kwaro ne bishiya ce matkar ka rike su a matsayin ababen bauta koma bayan Allah to ka zama mushriki hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata duk mutumin da ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan yana bautawa wani abin bauta koma bayan Allah ko yana roƙon wani kishiya yana danganta wa Allah dakhala nar manzo Allah ya ce wannan zai shiga wuta duk mutumin da yake bauta wani koma bayan Allah idan ya mutu haka dan wuta ne duk mutumin da ya riki wani abin bauta koma bayan Allah ko abin komawa gare shi ko abin roƙo ko abin dogaro idan ya mutu haka dan wuta ne wannan abin da ya riƙa din yake bauta masa wani babban malami ne wani annabi ne wani mala'ika ne wani kwaro ne wani dabba ce wata bishiya ne ya mutu kafiri kuma zai dawo ma wuta sannan manzala ya tattawa man mata huwa la yad'u lillahi nidda da kharar janna duk wanda ya mutu kuma baya bauta wani sai Allah madaukakin sarki shi kadai wanda zai shiga aljanna ma'ana idan ka mutu kana bautawa Allah shi kadai ko kana roƙon Allah shi kadai ko kana komawa ga Allah shi kadai zaka shiga aljanna haka idan ka mutu kana bauta wani koma bayan Allah ko ka dogara ga wani koma bayan Allah ko kana roƙon wani koma bayan Allah to ka sani zaka dawoma a cikin wata matakar baka tuba ba wannan shine cewa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi dan Mas'udu ya tambayi manzo ya rawaito hadisin yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi azam cewa wani laifi da yafi girma a wajen Allah manzo Allah yace an taj'ala lillahi niddan ka sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhalin Allah shi halicce ka ma'ana ka bauta wani koma bayan Allah ko ka rike wani koma bayan Allah ko ka dogara ga wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan aqida wannan abin yana nan yana ta yaduwa yanzu a cikin wasu daga cikin al'ummar musulmi waɗanda suke rukun waɗansu mutane koma bayan Allah har suke tunanin waɗannan mutanen sun cancanta a bauta musu ko sun cancanta a roƙe su ko sun cancanta a dawo gare su ma'ana suka ɗauke mutane daga aƙida ingantacciya suke ɗora su a gurɓataccen aƙida wanda yanzu ana gani a kodin su waliyai ko su shehunai za ka iya roƙon su su biya maka bukata za ka iya neman taimako gare su za ka iya dogara ga su za ka iya kira su idan ka shiga wani tsanani kuma wai ana ganin in ka kira su ka shiga wani tsanani bukata ka za ta biya to wannan shirka ce ba wanda ake kira a samu biyan bukata idan an shiga tsanani in ba Allah ba ba wanda ake komawa gare shi a dogara gare shi idan wani abu ya taso in ba Allah ba ba wanda ake bautawa shi kadai sai Allah subhanahu wa ta'ala to da ka shirka ne ka bauta wani kuma bayan Allah sai Allah ya ce yuhibbunahum suna son waɗannan ainihin wato allolin nasu ka hubbillah kamar ainihin wato yanda suke son Allah subhanahu wa kamar son Allah to jiya mun yi bayani ban ce malamai sun ce wannan magana dunkulalliya ce cewa suna son allolinsu ko ababen bauta su kamar son Allah kamar yaya ana nufin ke wasu malamai suka ce abinda ake nufi su mushrikai masu bautawa wani Allah suna son waɗannan ababen bautan nasu kamar yadda suke son Allah ma'ana suna son Allah kuma suna son ababen bautarsu kaga idan haka ne sai a tabbatar da kenan a mushrikai suna son Allah koya ne amma kuma suna son allolinsu a gefe guda soyayyar da za ta sa su yi wa allolinsu biyayya kamar yadda suke wa Allah madaukin sarki biyayya haka waɗansu malamai suka fassara wasu ma suka ce abinda ake nufi yuhibbuna ai su mushrikai suna son ababen bautar su ka hubbillah kamar yadda mu'minai suke son Allah subhanahu wa ta'ala cewa yadda fa kuke san Allah kuke bauta masa to haka waɗannan mushrikai su ma suka rike ababen bautar su suke son su kuma ainihin wato suke bauta musu haka ainihin wato su malamai suka biya to sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani su sun fi tsananin san Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yaya sun fi san Allah madaukakin sarki ma'ana sun fi san Allah daga yadda mushrikan nan suke son Allah ko kuma sun fi son Allah fiye da yadda mushrikai suke son allolinsu tunda a can baya an ce fasarar za ta iya ɗauka cewa akwai daga cikin mushrikai ma'ana suna son ma'ana suna son allolinsu kamar yadda suke son Allah haka wasu malamai wasu kuma suka ce a akwai daga cikin mushrikai wanda suke son allolinsu kamar yadda kuma kuke son Allah to sai aka ce wallazina amanu su masu imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah ma'ana sun fi mushrikai san Allah ko kuma yanda suke san Allah madaukakin sarki ma'ana sun fi mushrikai san allolinsu waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi ashaddu hubban lillah ai mu'minai suna tsananin san Allah min hubbil mushrikina lillah fiye da yanda mushrikai suke san Allah kaga in haka ne sai a ce su mushrikai ashe suna son allolinsu a gefe guda kuma suna son Allah idan haka ne soyayya wata irin soyayya masu wannan ra'ayin sun kafa hujja da ayat da ta zo a cikin suratul shu'ara inda Allah ya ce tallahi in kunna la fi dhalalin mubin ma'ana suna cewa wallahi kafirai suna rantsuwa suka ce mu mun kasance a cikin bata mabayyani a duniya me yasa idnu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ainihin wato ubangijin talakai ma'ana yayin da muke bauta muku kamar yadda muke bauta ubangijin kenan idan har za su bauta wa allolinsu su bauta wa Allah kenan suna san allolin nasu kuma suna san Allah din haka wasu malaman suka fassara wannan wasu kuma suka ce a ashaddu hubban lillah ai mu'minai sun fi tsananin san Allah fiye da yadda mushrikai suke san ainihin wato allolinsu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yace kowace magana daga cikin waɗannan maganganu guda biyu suna da fuskoki tana da fuska yace magana ta farko fadin Allah da yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah cewa waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah yace ay min ashabil andadi li andadihim fiye da ma'abuta bautawa gumaka tare da wayannan gumakan nasu wa alihatum allati yuhibbunaha da kuma allolinsu waɗanda suke so wa yu'azzimunaha kuma suke girmama su kuma bayan Allah kenan yadda muminai suke san Allah madaukakin sarki su kafirai ba sa san allolinsu haka yadda muminai suke girmama Allah su kafirai ba sa girmama allolinsu yace wannan magana ta yi yace magana ta wallazina amanu ashaddu hubban lillah cewa muminai sun fi tsananin san Allah min mahabbatil mushrikina bil andad lillah fiye da yadda mushrikai suke ainihin wato san waɗannan allolin nasu da kuma yadda suke san Allah ya ce me yasa ya ce abin da ya sa soyayyar muminai ta buga Allah fiye da soyayyar mushrikai ga allolinsu ya ce fa inna mahabbatul mu'minin khalifa ya ce domin su muminai suna san Allah ne soyayya tsantsa soyayya ba su haɗa ta da komai ba ya ce wa mahabbatu ashabil andad ya ce kaga soyayyar ma'abuta waɗannan gumakan da suke bauta musu ya ce ai gumakan kowane gunki ya tafi da irin rabon da ake masa soyayya shi za ka samu gumakan suna da yawa shi ya sa masu son su suna da yawa to suna raba wa gumakan soyayya ne amma su muminai Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne to da haka duk muminai gaba ɗaya Allah kadai suke so amma su mushrikai allolin da suke so suna da yawa to kaga ashe yadda mumine suke tsananin san Allah ashe mushrikai ba sa san ababen bautar su haka domin su raba soyayya suke yi su kuma muminai sun kadaitar da soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yace to in kace yuhibbunahum ka hubbillah suna son ma'ana suna son allolinsu kamar yadda suke son Allah yace fa yakunu qad azbata lahum mahabbatillah to kaga kamar ka tabbatar da cewa ashe mushrikai suna san Allah yace walakin na ha mahabba yushrikuna fiha ma Allah addad yace sai dai soyayya ce wadda suka hada san wani tare da san Allah kaga soyayya ce marar amfani a ce kana san gunki kamar yadda kake san Allah ko kuma kana san Allah kana san gunki ta yadda soyayya da kake yi gunkin ka zaka yi masa biyayya kamar yadda kake san Allah zaka yi masa biyayya to ya zama shirka kenan domin Allah shi kaɗai ake kaɗaita a wajen bauta Allah shi kaɗai ake kaɗaita a wajen soyayya ba za ka ce kana son Allah kuma kana son wani ba kuma irin yadda kake son Allah haka kake son wani kuma irin yadda za ka yi wa Allah biyayya saboda wannan soyayyar haka za ka yi wani abin bautar ka biyayya saboda wannan soyayya kaga ko da an ce suna son Allah wannan soyayya ba za ta amfana da su ba domin soyayya ce da suka shirka a cikinta shi kuma Allah madaukakin sarki ba a yi mai soyayyar da yake akwai shirka a ciki so ake kaso shi shi kadai soyayyar da za ta sa kai masa biyayya shi kadai ba tare da ka haɗa shi da wani a wajen bauta ba haka yana sun wato malamai suka suka yi wannan bayani shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala shi yana rinjayar da maganar farko ne abin da yake ce abin da ya rinjayar yana rinjayar da fasarar cewa yuhibbunahum suna san allolinsu ka billah kamar yadda suke san Allah saboda me yace ai sun yi wa Allah shirka ne ta bangaren soyayya kuma tunda suka yi wa Allah shirka ta bangaren soyayya wannan soyayya ba za ta amfana da su komai a wajen Allah ba wa yaqul yana cewa inna ma zammu an zarge su ne bi an sharaku bain Allah wa bain andadi fil mahabba saboda sun yi tarayya soyayya tsakanin Allah da allolinsu ko kuma sun haɗa soyayyar Allah da soyayyar gumakansu suka ce suna son Allah suna son gumaka a ga wannan soyayya ba za ba za ta yi amfani ba saboda akwai shirka a ciki yace walam yukhallisu halillah ba su kadaita wannan soyayya ga Allah shi kadai ba ba su tsarkake soyayya ga Allah shi kadai ba kamar yadda muminai suke son Allah shi kadai ba sa hada Allah da wani a wajen bauta yace to wannan daidaitawa ita ce al'ainacin wato Allah madaukin sarki yake nufi ko kuma wannan daidaitawar ita ce wadda muka ambata a ayar da ta gabata cewa iznu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muka hada ku ku ababan bautan mu da ubangijin talakai ta bangaren soyayya wannan ta sa muka zama batattu tun a duniya me yasa saboda mun hada soyayya ku da soyayyar Allah guri daya ba mu so Allah shi kadai ba mun so ku mun so Allah to wannan hadawar da muka yi shi yasa muka zama ainihin wato batattu mushrikai ba su daidaita Allah da allolinsu ta bangaren halitta ba amma sun daidaita Allah da allolinsu ta bangaren soyayya da girmamawa duk kafirtunsu ba su daidaita Allah da gumakansu ta bangaren halitta ba amma sun daidaita Allah da gumakansu ta bangaren soyayya da girmamawa kamar yaya duk kafircin kafiri ya yadda Allah ne ya halicce shi ba wani kafirin da yake da ya taba buɗe baki ya ce gunkin shi ne ya yi shi ko Allah ta ne ya halicce shi duk kafircin kafiri ya yadda Allah madaukakin sarki shi kadai shi ya halicce shi domin kafirai sun yi imani da tauhidur rububiyya sun yadda Allah shi ya halicce su sun yadda Allah shi yake mallaka su sun yadda Allah madaukakin sarki shi yake gudanar da al'amuran wannan halittar ta su amma a ina ne suka hada Allah da wani ta bangaren soyayya da girmamawa suna son gumaka suna son Allah suna son allolin suna son Allah suna girmama Allah suna girmama gumakansu to anan ne suka hada Allah da gumakansu wannan hadawa ba za ta musu amfani ba tare da cewa ba sun yadda gumakansu ba su suka halicce su ba ba wanda ya halicce su sai Allah subhanahu wataala sun yadda da wannan shi yasa ba su taba hada Allah madaukakin sarki da gumaka ta bangaren halitta ba domin Allah ya ce wala in sa'altahum ولئن سألتهم من خلق النار الله فأنا يؤفكون Allah ya ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halice su la yaqulunna Allah zaka sun ce Allah ne kaga ba su ce gumakan su bane ba su ce allolin su bane a sun ce Allah ne haka inda zaka tambaye su wala in sa'altahum man khalaqahum la
ولئن yaqulunna سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم haka Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard inda zaka tambaye su wa ya halicci sammai da kasai la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim za su ce Allah ne ya halicci su mabuwai da ilimi kaga sun yadda Allah shi yayi halitta kuma Allah shi yake mallakar halitta Allah shi yake gudanar da al'amuran halitta haka inda zaka tambaye su qul man yarzuqukum minas sama' قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله na'am ومما أمري إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع قل من يرزقكم من السماء والأرض أو من يملك السمع والأبصار na'am ومن يدبر الأمر
ومن يخرج الحي من الأرض
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر نعم فسيقولون الله نعم فقل أفلا تتقون ثم فلا تتقون Allah madaukakin sarki ce kul man yarzuqukum min as-sama inda zaka tambaye su ka ce waye wanda yake azurta ku daga sama wal ard waye wanda yake azurta ku daga ƙasa amman yamliku as-sam'a wal absar waye yake mallakar ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit waye yake fitar da raye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amr waye yake gudanar da al'amuran halittu gaba daya fa sayaquluna Allah za su ce da kai Allah ne kul afala fa kul afala tattaqun kace to yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa akbara ta'ala Allah madaukakin sarki ya bada labari anna man ahabba min dunillahi shay'an cewa duk wanda ya so wani koma bayan Allah kama yuhibbu Allah ta'ala kamar yadda yake san Allah fa huwa mimman ittakhadha min dunillahi addada yana daga cikin wanda ya riki waɗansu ababen bauta koma bayan Allah cewa duk mutumin da yake son wani koma bayan Allah ko yake son wani kamar yadda yake son Allah to wannan shi ma kamar ya rike wani abin bauta kuma bayan Allah ne dole ka gabatar da soyayyar Allah madaukakin sarki fiye da soyayyar kowa soyayyar da za ta baka dama ka yi masa biyayya ka kadaita shi a wajen bauta ka bi umarninsa ka nisanci duk abin da ya hada amma duk lokacin da mutum ya hada soyayyar Allah da soyayyar wani ma'ana zai bi wani kamar da yake bin Allah zai zai hannu daga hannun wani kamar da yake hannuwa daga hannun Allah zai bauta wa wani kamar yadda yake bauta wa Allah wannan kamar ya riƙe wani abin bauta kuma bayan Allah ne yace fa hadha niddu fil mahabba wannan shine kishiya a wajen soyayya ya riƙe ya sanya wa Allah kishiya a wajen soyayya la fil khalqi war rububiyya ba ya sa wa Allah kishiya ta bangaren halitta da mallakar abin halitta da gudanar da al'amuran halitta ba yace fa inna ahadan min ahli al-ardi lam yathbut hadha an-nidd bi khilaf nidd al-mahabba ya ce domin ba wani mutum ɗaya a bayan ƙasa wanda zai tabbatar da wannan kishiya tsakanin waccan kishiya ta soyayya ma'ana duk mutumin da yake son wani tare da Allah to wannan kamar ya sa wa Allah ne abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala yace fa inna akthara ahli al-ardi domin da yawa daga cikin mutane a duniya qad ittakhadhu min dunillahi addada haƙiƙa sun riki ababen bauta kuma bayan Allah fil hubbi wat ta'zim ta bangaren soyayya da girmamawa amma ta bangaren halitta sun yadda Allah ne ya halicce su Allah ne yake mallakar halittar su Allah ne yake gudanar da al'amuran halittar su so da haka ba wai kawai ka bauta wa Allah ka bauta wani koma bayan Allah shi kadai shine shirka ba ka so wani kamar yadda kake san Allah ko ka so wani sama da yadda kake san Allah shi ma wannan shirka ne sai Allah yake cewa walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azab wannan walau yara alladhina amanu kirawoyi guda biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai qira'ar walau yara alladhina zalamu ita ce qira'ar Hamza da Imam al-Kisai da Abu Amr da Asim da Ibn Kathir shi yasa mu da yake hafsu muke yi sai muka karanta walau yara alladhina zalamu domin qira'a ma'ana ruwaya ce ta Hafs an Asim kira'a ta biyu akwai walau taral ladina zalamu wanda nafi wanda warshi ya ya ruwato daga nafi kira'an nafi da ibnu amir walau taral ladina zalamu kowace kira'a daga cikin waɗannan kira'o'i guda biyu suna ɗaukar ma'anarsu idan ka ce walau yaral ladina zalamu ma'ana da su azzalumai za su ga ma'ana da za su gani a nan duniya su gani a nuna musu azabar lahira mana da za su yi ido hudu da azabar da za a yi musu lahira tun a nan duniya to annal quwwata lillahi jami'a da sun gane cewa lalle dukkanin karfi a hannun Allah yake da sun tabbatar da cewa ba wani mai karfi in ba Allah ba da a ce irin azabar da Allah ya tanada musu a lahira za a nuna musu ita a nan duniya ƙoro su ganta su azzalimai su ne kafirai to lallai da sun gane cewa dukkanin ƙarfi yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai ibn kafir ya ce law ayanul azab ai da za su ga azaba ƙororo a nan duniya la alimu hina izin da a wannan lokacin sun gane annal quwwata lillahi jami'a cewa duk wani ƙarfi a hannun Allah yake ai annal hukuma lahu duk wani hukunci yana hannun Allah wahdahu la sharika la shi kaɗai yake baya da abokin tarayya wa anna jami'al ashiya cewa dukkanin al'amura ta hata qahrihi suna karkashin rinjayen Allah suna karkashin karfin Allah wa ghalabatihi da rinjayensa wa sultanihi da ikonsa wa anna Allah shadidul azab cewa kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne da sun gane haka shine ma'ana walau yara alladhina zalamu inda azzalimai za su ga azaba ƙoro a nan duniya da sun tabbatar da cewa dukkanin ƙarfi a hannun Allah yake qira'a ta biyu walau tara alladhina zalamu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma zamiri yana komawa ne ga manzon Allah cewa manzon Allah inda zaka ga walau tara alladhina zalamu da zaka ga waɗannan azzaliman idh yarawna al'azaba lokacin da za su ga azaba ƙoro a ce manzon Allah kana nan a gaban ka zaka ga yadda za a nuna musu azaba to annal quwwata lillahi jami'a manzon Allah kai ma da ka ƙara tabbatar da cewa lalle dukkanin ƙarfi a hannun Allah yake ba wani mai ƙarfi ko mai iko in ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa duk wanda za a nuna masa azaba da za a nuna maka azaban ta lahira da ka tabbatar da Allah ne iko ne akan komai to amma yanzu saboda ba su taba ganin ta ba shi yasa ba sa ɗaukar Allah a wani abu amma da za su ga azabar Allah da irin abin da Allah ya tanada musu a gidan lahira na azaba to da za su tabbatar da cewa dukkanin ƙarfi a hannun Allah yake kuma Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai malamai suka ce to nan idan aka ce walau tara alladhina zalamu manzon Allah da kaga azzalimai sune kafirai lokacin da za a nuna musu azaba da ka tabbatar da gaba ɗaya ƙarfi yana wajen Allah to yana nuna kenan manzon Allah yana kokonto cewa ƙarfi ba hannun Allah yake ba malamai suka ce a'a manzon Allah baya kokonto akan haka din a'a Allah yana faɗa ne saboda ƙarfafa magana domin kuma ma- domin domin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙara sanin haka da tabbatar da haka din kamar yadda Allah ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh manzo Allah yanzu baka san cewa Allah shine mai mulkin samai da ƙasa ba kaga ba wai dan manzon Allah yana kokonto ba dan Allah ya ƙara tabbatarwa kuma al'ummar su su ƙara yin imani da haka din shi yasa walau tara alladhina zalamu ya manzo Allah da zaka ga irin yanayin yadda azzabe za su shiga lokacin da aka nuna musu azaba a ranar lahira da ka san cewa annal quwwata lillahi jami'a cewa dukkanin karfi a hannun Allah yake ba wani mai karfi in ba Allah ba ba wani mai iko in ba Allah ba shi yasa kullum ake so ka dinga dogara ga Allah ka koma ga Allah duk wani mai karfi da ka sani koma bayan Allah shirme ne domin duk wani mai karfi karfin sa yana da iko idan karfin sa na mulki ne yana da lokaci idan karfin sa na jiki ne yana da lokaci idan karfin sa na arziki ne yana da lokaci idan karfin sa na dabara ne yana da lokaci idan karfin sa na ilimi ne yana da lokaci wanda yake da karfi hissan wa ma'anan kuma dawwamamman karfi shine Allah subhanahu wataala domin Allah mai iko ne akan komai amma duk wani karfin mutum a ce masa takalmin karfe kowa ka taka ya taku lokaci ne duk irin yadda mutum ya kai akwai ranar da zai baka tausayi idan Allah ya raya ku duk irin karfin mutum da iliminsa da dabararsa da mulkinsa da damarsa wallahi lokaci ne shi yasa dukkanin waɗansu azzaliman shugabanni ku saka musu ido lokaci ne dama ce Allah ya basu akwai ranar da dama za ta kubuce dan ita wannan dama da tana dawwama ga wani mai mulki da yanzu fir'auna bai ba duniya ba ka san dai duk kafircinka ba za ka yi kafircin fir'auna ba duk zaluncinka ba za ka yi zalunci kamar fir'auna ba duk ta'addancinka ba za ka zama dan ta'adda irin fir'auna ba duk karfin sojojinka ba za ka mallaki sojoji irin na fir'auna ba duk arzikinka ba za ka mallaki arziki irin na fir'auna ba to fir'auna yana ina ya wuce ya koma ga Allah kuma bai bar duniya ba sai da ya zama abin tausayi abin kaskantarwa abin wulakantarwa sannan ya bar duniya ƙarshe saboda jifi da kan fir'auna harshe sai da ya yi da'awar yana kashewa yana rayawa ya kashe wani ya bar wani shine ya kashe ya raya saboda jiji da kan fir'auna sai da ya da'awa shi Allah ne ya yi da'awar shi Allah ne har ma ya nuna shi bai yarda da Allah da ake faɗa ba har ya ce a yi masa gini ya hau sama ya gano wai wani irin Allah ne ake faɗa shi bai yarda ba amma ƙarshe fir'auna ya yi zama ya zama abin tausayi shi yasa duk wani mai mulki da yake takama da mulki ko yake takama da zalunci ko yake takama da dama da yake da ita wallahi lokaci ne musamman wannan zamanin da lokacin ma ya zama kowa ya san shi in ma an barka ka ci gaba ka zauna lafiya an barka da ranka da lafiyarka ba za ka wuce shekara takwas ba kuma shekara takwas kamar yau ce wala Allah ko baka da tabbas ka kai takwas maybe ka mutu maybe a cire ka maybe a kiza baka shike na fa ya wuce musamman mulkin siyasa kana so ka zaka nawa abin tausayi ba wani shugaba a ƙasar nan na na siyasa wanda zai sauka bayan shekara goma bai zama abin tausayi ba babu shi bayan shekara goma ya zama abin tausayi kuma abin tausan ma irin tausan ma da sai ka zubar da hawaye idan ka gan shi wani lokacin shi yasa yana da kyau shugabanni azzalimi su ji tsoron Allah sai na zalunci wannan mulkin da kuke akai lokaci ne kuma Allah ne ya ara mu kuma da sannu za ku sauka daga wannan dama da kuke da ita dan da dawwama ake da baka hau ba wani ne ya sauka ka hau kai ma za ka sauka ka ba wani shi yasa malamai suke ta duk ranar da ka hau mulki to ka yi tunanin ɗaya abu ku zai iya faruwa ko dai ka mutu wani ya hau ko lokacin ka ya ƙare a sauke ka ko kuma da kanka ka sauka dole ɗaya abu ku sai ya faru kaga bai kamata mutum ya rudu ya yi tsayin abin da ya ga dama ba ya yi zalunci ya yi kama karya ya yi ta'addanci ya yi fitsara ya yi fadirci saboda yana ganin shi yana da dama shi yake da iko sai abin da ya ce ake yi eh sai abin da ce ake yi amma wata rana idan ka ce ai ba za a yi ba kuma kana ji kana gani wata rana za ka sauka shi yasa yana da kyau shugabanni su tabbatar da annal quwwata lillahi jami'a cewa duk wani karfi na Allah ne Allah shi yake mallakar kowane irin karfi kuma dawwamamman karfi kuma inda za su yi tunani fa Allah fa shine malikal mulk tutul mulka man tasha wa tanzibul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi yake bayarwa kuma Allah baya ba da mulki saboda ya fi son wanda ya ba ko saboda ya fi kowa iyawa ko saboda ya fi kowa dabara ko ya fi kowa ilimi ko ya fi kowa kwarewa a'a sai Allah ya ba da mulki ga daƙiƙi ga wanda ya fi kowa daƙiƙanci sai Allah ya ba da mulki ga wanda ya fi kowa ƙauyanci da gidadanci sai Allah ya ba da mulki ga wanda ya fi kowa jahilci musamman jahilci na addini kuma abin haka ne za ga yawancin shugabannin nan jahilai ne ba kowa zai iya karanta maka suratul fatiha ba in ku aka ce a karanta fatiha to sai an kai ruwa rana wai wani daga cikin masu mulki wani ba Allah yake ba mu labari sun kai masa ziyara a gida suka je ya hada musu goma ta arziki aka zo sallah azhar ya shiga musu sallah aka zo da asar ana ta hira ya shiga musu sallah da aka zo magariba sai ce a ɗaya daga cikin malamai da Allah wani ya mana sallah wani ya mana sallah suka ce a raka yi to ba kai kai mana azab da asar ba Ya ce ai wannan ma dan ba a karatu shi yasa dai ai ba a karatu ne shi yasa ne muku so amma wadannan tunda a karatu za mu a samu ne shi ya jagoranci mata haka saboda tsabar jahilci wai azhar da asar dan ba a karatu ne shi yasa ya shiga limanci amma ba gariba tunda ana karatu ne ya shiga yayi to bai hukunta sallar su wannan fa wannan fa irin waɗannan su ne shugabannin kuma wallahi wallahi ba kowa zai iya karanta fatiha a ciki ba ai muna gani inda ake in ta kama ai karatun ya kake jin karatun ai suna ana zuwa ana kamfen da karatun da da suke bude baki suke karatun ba za a iya kawo maka ayat qur'ani daidai ba to amma da yake alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah ya faɗa akwai irtifa'ul asafi a daga mutanen banza mutanen kirki su ne a ƙasa alamar tashin alkiyama ce manzo Allah ya riga ya faɗa kaga mutanen banza su ne shugabanni mutanen kirki suna nan ƙasa ana yin da aga dama da su wannan shi ake kira irtifa'ul asab kenan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan lokaci muke ci yana da kyau su ji tsoron Allah da san cewa annal quwwata lillahi jami'a shi yasa kullum muke nasiha ga duk wanda ya san yana da kuɗai irin wannan mulki ya tsaya mai da hankali ya karatun addini musamman arewacin Najeriya saboda akwai inda za ta rutsa da kai akalla sai ka dan fito dai ka dan yi wannan dan karatun da ake yi akwai inda in ka je campaign sai ka dan karanta fatihan nan da koyaya sannan zaka ja hankalin su daga ya kamata ka kai kokari ka iya ta ko ba dan Allah ba ka iya dai karantawa yadda dai za a ce gashi kai ma dai ka iya karantawa amma kar ka bude baki za ka karanta fatiha a jiziru a zuba fatiha amma kwata kwata baka iya ta ba haka wannan abun kunya ne abin takaici amma sai ka kokari ka dan iya karanta fatihan nan dai ko yaya musamman in ka san kana da wannan tunanin a gaban ka to da wala Allah akwai da za su kama karanta yana da kyau da su ji tsoron Allah subhanahu wataala da san cewa idan suka samu dama to su tsaya su taimaki addinin su su tsaya su taimaki al'ummarsu domin damar za ta kubuce za ta kubuce maka kuma za ka koma ga Allah amma idan ka amfani al'ummarka lokacin da ka samu dama to ranar da damar ta kubuce sai Allah ya taimake ka sai ka ga al'umma suna son ka suna ƙaunar ka suna maka fatan alkhairi manzo Allah ya ce mafi sharrin shugaba shine wanda mabiya za su dinga tsine masa albarka wanda ya fi kowa shiri a wajen Allah wanda mabiyansa za su dinga tsine masa albarka to yanzu idan ka ɗauki yanayin shugabannin nan namu wallahi ɗaya ɗaya kuɗi da gana shi musu albarka abin ta kai ci abin da zai baka abin tausayi abin mamaki sai an ce maka ga wani gwamna ko wani shugaban ƙasa an ɗora shi a facebook an ce irin wannan masu facebook ɗin a ce wani irin fatan alkhairi za ku yi masa wallahi ka je kuma ka ga yadda ake tsine masa albarka kafin mutum ɗaya ya ce Allah ya saka masa da alkhairi ka ga mutum ɗari sun ce Allah ya tsine masa albarka wannan wace irin rayuwa ce wannan shi ne abin da ke faruwa musamman a wannan zamanin a ɗora wani shugaba a ce me za ku iya faɗa a kan shi kaga abin da za a faɗa kafin ka samu mutum ɗaya ya ce Allah ya masa albarka Allah ya kaza wallahi ka irga mutum ɗari sun tsine masa albarka to wannan su ne mafi lalacin shugabanni a wajen Allah subhanahu wataala ce sa yana da kyau su ji tsoron Allah su gyara idan suka gyara suka dawo ga Allah Allah zai karbe su kuma su san cewa ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne Allah shi ya ba su dama akwai ran da Allah madaukakin sarki zai kwato wannan damar sannan wa anna Allah shadidul azab san cewa idan ba su gyara ba suka yi abin da suka ga dama suka mutu a haka to sani Allah mai tsananin azaba ne kuma Allah yana nan a madakata yana jiran su ce sa yana da kyau mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kowace irin dama muka samu mu gyara tsakaninmu da Allah sai Allah ya ce wa kyau nan azzalimai ana nufin kafirai domin akwai gurare da yawa qur'ani da ya nuna mana wal kafiruna humuz zalimuna cewa kafirai sune azzalimai shi yasa walau yara alladheena zalamu kamar walau yara alladheena kafaru inda kafirai za su ga inda azzalimai za su ga irin azabar da za a musu filin alkiyama da sun tabbatar da cewa karfi gaba ɗaya a hannun Allah yake ya kamata su dawo ga Allah madaukakin sarki kuma da sun tabbatar da cewa lalle Allah bai tsara nan hukuma ne sai Allah ya ce iz tabarra alladheena fudi'u ma'ana ka tuna lokacin da waɗanda aka yi wa biyayya za su nesantar da kansu ga waɗanda suka musu biyayya ma'ana ka tuna waɗanda aka bauta koma bayan Allah waɗanda aka yi wa biyayya a duniya ranar tashin alkiyama za su yi tawaye za su nesantar da kansu ga waɗanda suka yi musu biyayya ma'ana da wanda aka bi zai ce wa wanda ya bi shi ni ba ruwana da ni zai mai tawaye ya ce ni ban san ka ba ruwana da ni wannan wanda ka bi din waɗanda aka yi biyayya shaidanu ne aljanu ne mala'iku ne gumaka ne shugabanni ne to ranar tashin alkiyama sai sun yi muku tawaye sai sun ce mu ba mu ba ku malamai suka ce ya haɗa duk wani abun biyayya ranar tashin alkiyama sai ya yi tawaye ga waɗannan waɗanda suka yi masa biyayya din alladheena tubi'u idh tabarra waɗanda aka yi biyayya za su yi tawaye su nefantar da kansu min allazina taba'u game da waɗanda suka masu da yaƙi shi ba mu ba ku a duniya kun mana bai yabu ba mu san ku ba ba mu muka sa ku ba ba mu umarce ku ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhuhu Allah ya ce masoya masoya juna ranar tashin alkiyama za su yi gaba da juna duk waɗansu masoya a filin alkiyama za su yi gaba waɗanne masoya ne waɗanda ba za su yi gaba da junansu ba su ne masu tsoron Allah duk soyayya da biyayya da aka gina ta akan tsoron Allah ba za a yi nadama a kanta ba amma duk wata soyayya da aka gina ta akan sabon Allah ko wata soyayya da aka gina ta ba dan Allah ba to sai wanda wannan soyayya sai ta zabe muku gaba a ranar tashin alkiyama shi yasa duk wanda zaka so ka so shi dan Allah duk wanda zaka yi masa biyayya kai masa biyayya dan Allah amma in kai masa biyayya ba dan Allah ba to ranar tashin alkiyama zai maka tawaye ku zo kuna tsine wa juna kamar yadda Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليهم ما كانوا إيانا يعبدون na'am وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Allah madaukakin sarki ce wa yau mai yunadi ranar da Allah zai kira su su waɗannan waɗanda suka yi wasu biyayya ko kuma waɗannan waɗanda suka bauta wani koma bayan Allah subhanahu wataala Allah ya ce aina shuraka'i ina abokan tarayya ta waɗanda kuka haɗa ni da su a wajen bauta alladhi kuntum taz'umun wanda kuke riyawa cewa su ma alloli ne kuke kuke riyawa cewa su ababen bauta ne qala alladhina haqqa alaihimul qawl waɗanda azaba ta cancanta a gare su su ne waɗanda su suka yi biyayya din ci rabbana haula alladhina aghwayna aghwayna kuma aghwayna ya Allah waɗannan su ne waɗanda suka batar da mu suka zo Allah ka halakar da su kamar yadda suka halakar da mu tabarra'ana ilai Allah mu yanzu mun musu tawaye Allah mun dawo gare ka ما كانوا إيانا يعبدون ma kanu iyana ya abuduna Allah ba mu suka bautawa ba ruwanmu da bautar da suka yi haka za su ranta su alkiyama kenan sai Allah ya ce wa qila da ushraka sai Allah ya ce to ku kira waɗannan ababen bautar naku فدعوهم fada'uhu sai su yi ta kiran su walam yastajibu da ba za su yi amsa musu ba wannan malamin da kai wa biyayya ya halakar da kai kai ka rike shi a matsayin Allah ka rike shi a matsayin abin bauta ka saba wa Allah da manzon Allah kai musu biyayya ranar tashin alƙiyama Allah zai ce ka kira shi الله أكبر kuma sai ka kwala masa kira amma bai isa ya amsa maka ba da yasa war'aul azab dan shi ma ya ga azaba waɗanda kuka bauta ku sun ga azaba law annahum kanu yahdus ce ina ma sun shiri sun zama shiryayyu to ba zama shiryayyu ba so da haka gaba ɗaya su Allah zai saka su a wutar jahannama Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون na'am قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم na'am بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض بعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون na'am Allah madaukakin sarki ce wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tashe su gaba daya thumma yaqulu lil mala'ika sai Allah ya ce da mala'iku a haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan ko suka bauta ya ku mala'iku bauta muku suka yi قولوا سبحانك qalu subhanak mala'ikun ce Allah tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne abin bautan mu koma bayan su الله kai ne madubanci mu koma bayan su kai ne mataimakin mu koma bayan su bal kanu ya abudun aljin bal dai aljanu suka bautawa aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawancin su sun yi imani ne da aljanu Allah ya ce fa yawma la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra a wannan yinin ba wani wanda zai amfana da wani ko wani ya cutu da wani wa naqulu lil ladina zalamu Allah za Allah ya ce za mu ce waɗanda suka suke azzalimai zuku azaban da ku dandana azabar wuta allati kuntum biha tukadzibuna wadda kuka kasance kuna karyatawa a duniya malamai suka ce kai hatta shedan kaga dai ba a taba samun wani kafiri kamar shedan ba to shi ma sai ya fito ya ce ba ruwan shi shedan sai ya haɗa katon assembly a filin tashin alkiyama sai ya tara mutanen duniya gaba ɗaya ya musu assembly sannan ya fito ya yi sanarwa cewa shi ma ba ruwan shi وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم na'am وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تدلوني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي na'am إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
wato waɗannan ayoyi suna nuna mana wannan damar da muke am- wannan dama da muka samu muna raye muna da imani mun yarda da Allah mun yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam to mu tsaya akan haka har mu koma ga Allah domin wallahi duk wanda ya da shaytan ya yaudare shi to ƙarshe zai rena kansa domin shi kansa shaytan din da yake halakar da mutane yake dora mutane akan abin da yake ba daidai ba. ranar tashin alkiyama shi ma sai ya fito ya yi sanarwa Allah ya ce wa qala shaytan ranar da shaytan zai ce bayan ya tara duk mutanen duniya gaba daya lamma qudiya al-amru bayan an riga an gama hukunta duk abin da za a hukunta an riga an yanke duk abin da zai sati da hisabi da komai sai shaytan ya tara mutane musu assembly yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqq ya ku mutane ku sani Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma dai muku alkawari fa akhlaftukum na saba muku alkawari domin ni alkawarin da ne muku ba gaskiya bane shi yasa yanzu ban yadda da abin da ne muku ba amma alkawarin da Allah ya muku gaskiya ne da kun bi Allah da kun samu rahama da gafara a wannan rana yace wa ma kana li alaikum min sultan ku sani ni ba ni da wani iko akan ku yanzu ba abin da zan iya muku ba zan iya muku komai ba illa an da autukum kawai ne na kira ku ne fastajabtum li fastajabtum li kuka an samu ba ni da wata hujja akan ku wadda yanzu zan iya kare ku daga azabar Allah a duniya na kira ku ku bi ni kuka amsa kuka yi kuka yi min biyayya to fala talumuni shi dan zai ce kar ku zarge ni a filin alkiyama ke kar ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunan kowa zai zargi kansa amma ni ba ruwana ma ana bi musrikhikum ni yanzu ba zan iya taimakon ku ba ba wanda zan iya taimakawa ko kadan wa ma antum bi musrikhi kuma ba za ku iya taimako na ba so da haka ba ni ba ku inni kafartu bima ashraktumuni min qabl wannan bautawar da kuka yi min a duniya wannan shirkar da kuka yi da ni a duniya wannan me da kuka yi min a duniya yanzu ni ma na kafurce da ku ba ni ba ku kowa ya kama gaban sa inna zalimin lahum azabun azim lahum azabun alim Allah ya ce a wannan lokacin kafirai azzalimai suna da azaba mai radadi wannan fa shine abin da shaitan zai fito ya faɗa kaga ki ne ya kamata kowa ya yi takasansa duk abin da kake wanda ba daidai ba wanda ka san Allah ya hana ka san shedanci ne ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ka daina kai ba ma shedan ba annabi Isa alaihi salatu wassalam annabin Allah ne manzon Allah ne amma wannan abin da ya faru ga annabi Isa alaihi salatu wassalam na ainihin wato waɗanda suka ce masa Allah ko ɗayan Allah ko mahaifiyarsa Allah duk da haka annabin Allah ne manzon Allah ne amma sai Allah ya ataki din safin tasha kiyama
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت وعد الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله na'am قال سبحانك na'am
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أه.
نعم إن كنت قلتها فقد علمته نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نعم إنك أنت علام الغيوب Allah madaukakin sarki to idh qala Allah ya Isa ibn Maryam kuma ka tuna lokacin da Allah zai ce ya kai annabi Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah yanzu kai kai ne ka faɗa wa mutane su riƙe ni da mahaifiyata a matsayin alloli kuma bayan Allah kai ka kira mutane ka dora su akan wannan qala subhanak ya ce Allah tsarki ya tabbata gare ka ma ya kunu le an aqula ma laysa li bihaq bai kamata in faɗa abin da ba da gaskiya a kansa ba bai kamata in faɗa abin da bai cancanta ni a gare ni na faɗa ba in kuntu qultuhu faqad alimta Allah idan har na faɗa Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi Allah bai san abin da ke cikin naka ba الله أكبر innaka anta allamul ghuyub Allah kai masanin abin da ke boye ne ma qultu lahum illa ma amartani bi Allah ne ban faɗa musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi ani ibudullah rabbi wa rabbukum shine in bauta wa Allah ubangiji na da ubangiji wa kunta alaihim shahidan wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma Allah ne fa ina nan me shaida ne a lokacin da nake raye a cikin su na san ni dai ban gaya musu komai ba face su bauta maka kuma su kada taka a wajen bauta falamma tawaffaitani Allah yayin da ka karbe ni kunta antar raqiba alaihim Allah kai ne mai kula da su ba zan abin da ya faru a baya ba wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai mai gani ne akan komai wannan ba annabi Isa kenan za a tsaye da shi a yi masa wannan tambayar to ina ga kai za ka zo kana bauta wani wanda ba Allah ba za ka riƙe wani malami abu bauta koma bayan Allah za ka dinga dogara da wani shehu ko wani wali za ka dinga roƙon wani malami kamar Allah za ka riƙe wani a matsayin abin bauta koma bayan Allah wanda Allah shi kaɗai ya kamata ka riƙe ka bauta masa idan ka riƙe Allah za ka kubuta duniya da lahira Allah madaukin sarki ya kubutar da mu gaba ɗaya ina gani za mu tsaya a nan saboda lokaci yayi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abin da muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana Allah muna tawassuli da wannan littafi naka da muke karantawa Allah ka biya mana bukatunmu da alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuran ya Allah ka sa mu cika da imani yanda muka haɗu anan Allah ka haɗa mu a gidan aljanna Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah wannan jaha ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ta duk abin da zai daga mana hankali Allah ka yi mana maganin sa bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su Allah ka karba mana ibadodin mu a cikin waɗannan darare Allah ka amsa mana addu'o'in mu a cikin waɗannan darare marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana su wanda suka riga mu rasu Allah ya cikan su Allah ya gafarta musu ya Allah ka ba mu shugabanni nagari ya Allah ka za'a mana shugabanni nagari ya Allah duk wanda ba zai tausaya mana ba ba zai tausaya wannan al'umma ta manzon Allah ba ya Allah ka kawo mana da shi ya Allah ka kawo mana da shi ya Allah ka ba mu wanda zai taimaka wa addinin mu ya Allah ka ba mu wanda zai taimaka wa al'umma al'umma ya Allah ka ba mu da zai tausaya wannan al'umma ya jagorance ta cikin adalci ya Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuran ya Allah ka dafa mana Allah duk wanda yake ganin ya fi karfin kowa Allah ka kaga shi Allah bawon ka ne Allah kai ka san abin da zaka yi da shi Allah mu dauke sarki ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana zuriyar mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma